أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على أيها الممدوح يا أفضل الورى ويا أيها المحمود ذا الحمد واللواء بسرك بالذات الآلية باسمها وبالغسل والبيت الحرام وبالقرآن دعوت لنفسي سمو أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرى زد العلم فينا وقتنا الشر سنة وسنى جميل أن نكون وأن أهوى على أحمد في كل فتح ومختم سلاة وتسليما غدا الدهر والدنيا وبعد إخوة الإيمان السادات والأمهات والآباء والعلماء نقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alaikun salam wa rahmatullahi ta'ala.
muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan majalisi mai tubban albarka domin ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma da wata gabata wanda idan mun manta ba a je mu tsaya ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wanda muna kan bayani a game da irin halitta da Allah subhanahu wa ta'ala yayi lokacin ya halinsa magabin da cigaba da musu alawan ma da ƙara karanta wannan aya ta inda fi halittar sama wato al'arfi alawan ma ta fassara mashiko.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فآيات الأرض فآيات الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah subhanahu wa ta'ala ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas samai min ma'in fahya bihi al-ard فحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يؤمنون wanda a jiya muka fassara na wannan aya inda Allah yake magana akan yadda Allah ya halitta sama da da ƙasa da kuma safawa dare da rana wanda kuma wani tafsiri na wannan aya muka ji dalilin saukan wannan aya cewa me dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya muka zo sun wani suka ce cewa dalilin saukan wannan aya shine Qurayshawa sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu dalili da hujjar shi akan cewa ubangiji ubangiji ke me hujjar shi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya cewa ai dalilin da Allah ya kasance shi dai ne tunda ai shi ne halittar samuwa da ya sama Allah ƙasa Allah sako wanda yake gano wayi Allah da sai ku sallama ku gane cewa Allah ilahun waye wanda muka cewa su kafirai a ganin su abin da ya hankali ba ya zama ubangiji ɗaya bane su a ganin su abin da ya fi hankali shine ya zama ko ina ka je ya zama akwai Allah zama kana da Allah ka a kiwo ka zama a gidan ku akwai zama kabilar ku akwai zama a yankin ku akwai su a ganin su wannan shine abu hankali ba a ce ubangiji ɗaya a ganin su to ya zai ita mutanen can da can da can ya zai dinga ganin kowa su suna ganin yanzu in wannan yana rashin lafiya wani ma na rashin lafiya mutane to ba za su taɓa wucewa a tare ba dole sai wannan sai dole sai Allah ya gama to wannan sannan zai zai wannan ya gama to wannan ga wannan Amerika ya je kashi sannan ya gama to wannan mun san shi Allah ba irin nasu alalin ba ne ko mutane dalili a lokacin idiga su wahala duka a lokacin duka Allah su kuma su lafiya sai sai irin nasu ne a gama da wannan a kan wannan su da su ma nasu ne sun ma isuwa da lafiya da ma akwai ta sun ma isuwa da ne allolin nasu da ba sa iya musu komai su fura su iya musu abubuwa allolin su musu ba don ko su a lokacin jahiliya kafin musulunci ya zo su ma suna tsawa suna tunani to amma me yasa suke bautan wannan abin da bai da rai ba ya iya musu komai kuma yadda aka yi wata rana wani mutum ya sassaƙa gunginsa idan zai je kasuwa sai mashi sujjada ya ce to zan je kasuwa da fatan sa'a nake nema sai ya tafi bana nan wata rana ya zo mashi sujjada ya tafi ya gama kasuwanci ya dawo ya ga dila duk ta tsira Allah na shi fitsari shi inna lillahi Allah guda fitsari ya ce akwai matsala ya ɗauka an gogewa ya share wanke shi mishi wanka sannan sai da zai tafi gona kuma da zai tafi kasuwanci gobe ko gatani ya za ta yamu Allah ya fito sai lokacin da Bilal zo kai ka magana masa mun kanta muka fitsari ina ganin shi nan Allah na shi ma zai iya wani abu sai da ya tafi ya je kasuwa ya dawo ya ga dala gare shi suna fitsari shi a to me amfanin gatari da baka ya kai Allah ina mun Allah na shi musifa ina gaba baka gatari mu haka bari wani abu ya zo maka fitsari sai mamaki zai to aiki baka cancanta ka zama Allah na makuwa ko ni bawanka ba zan bari jila za kai nan kai ta sai kai kana Allah nan ya hau kanka ba ka mata komai ba ko ni dai ka buge ta zai sai kai guda ke kai sai dai baka cancanta ka zama Allah ba da ji ana ya kwakwalla shi ya samu ya jefar da shi inda ya ce wace wannan auren ne ba zai fitowa a habbun ya bulisa albani bi ra'sihi laƙar kawo manuwa na tsalahi sa'adu. Yace wa a gaban wai shi Ubangiji ne? Bulil asu, aslabani ba za Wai a ce wai dilasi ba za a kan shi? Kai. Wannan ai da ƙarfafa ya taɓe wanda aka ce wai dilasi ba tsari a kan shi ne yankun wannan ya taɓe. Uɓalla ya je jefar da shi. Kaga nan fa lokacin jahiliya ke tun ma musulunci bulowa. Amma sai dai tunanin ce to wannan shi da wa iya komai nake shi to kuma zan ɗauke shi a mutum Allah. wanda ka san a ko a lokacin jahiliya ba kowanne a cikin su kawata mulki ba wani zai tunanin ai duk jahiliya ba wani da ya kota mulki ba akwai wanda wasu ta kota mulki ba saboda ba su ga abin hankali a kota mulki ba su kawai yan zaman jin gaskiya ne irin sai na abokan kaza a rayuwar shi bai ta kota mulki ba ko a lokacin jahiliya saboda an taɓa tambayar shi to kai me yasa ba ka kota mulki ne sai ta tabbata shi dai bai ga wani abu hankali da a wutan ba mulkin nan bai ce wani abu ba shi ka mishi mu shi kake cin ubangiji ka yanzu duk abin da za a kan shi bai sai share maka shi ba sai ka zo ka share shi ko kuma shi ne za ka ci kana bukatar yi maka wani abu bisa bi ne zai yi wuta in sa shi alfaya bi da ya so yana waye wannan irin wa'yan sun kasance su masu zaman jiran gaskiya ne Shek Alfara zai yake faɗa a shi yana cewa Fakan ba sai din na ada hadi walla sadi Wakan ba sai din wallahi walla sadi Wazo lalle asira Ilmuna cikin fadi wani abanin huda فالحق أبلاد وادي وما كان الوغى فالعيش خلق Shek alfarari ya ce fakan fasidi. A nan fasidin ba ya nufin ɓanna ba ne. Ya ce fakan fasidin da yawa ne saman jiran gaskiya. A da haya waye yi ba wa sabi dama sai shi mutum kike. Da mazan Allah ya zo dama tun gaskiya yake. Dama ya dai san minti bai tantance zama ubangiji ba. Waya tantance zama bai sani ba. tun da mazan Allah ya zo ya ce to Allah ya halitta ka ya so su shi ne da tantance nan ubangiji ya yarda sannan wannan ne ya dace da ubangiji ko wannan ba shi ma dan dai wannan bai dace da ubangiji to kaga to wa'annan su ne masu zaman zan gaskiya to akwai wanda kuma na masu bata tune lokacin da Allah da kuma suka cigaba da batan su da bannan za mu aikin suka sani kenan ka wannan na nuna cewa akwai wa'yanda su yan zaman suna gaskiya ne ba gunkin wani a gaban su ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani yana misalta misalin yanda kafirai suke a yadda suke ɗaukar wasu a wajen Allah suna ganin wasu allolin nan nasu ba su yi musu komai ne wanda su kuma wannan abin da muka ci suna yi kafin mutum mai shawar da dandan suke yi da suka ci a su iya gaskiyar su ne ba su iya gaskiyar su ne ba sun yi da wannan allolin su ne musu su ba wani wasa suke ba amma mu ne muke ganin su a matsayin mawakata ko da dandan suke amma su a ganin suna ganin kawai wa'annan wallahi mawakata ne duk gani da muke ganin sa wajen Allah ya yi mahaukata kafin za mu ji wasu ke ganin a manyan mahaukata mun kana bautan wanda ba ka taɓa ganin shi suna ganin wani a mahaukata kuma muna ganin su a mahaukata su ko a tunanin su yanzu suna mana suna to sai mu ne sun sarki wani bayan za su fita ba za su shiga muna muna cewa Allah sai ke yancan in ka wani mu za su shiga wuta suna ganin abin da suke ne daidai mu kuma muna kan ɓanna sau da ka su wannan abin da suke da gaske ke a gaske suke ba zai mun cikin sa wanda ya da gunkin dabino ba to kan mutum ya shawo ai dan ya balla ne shi wala ta ai daga nan ne shi ko iya gaskiyar shi ke ya balla an kuma biya kala mai da mishi ya gaskiya shi ba wani wasa ba mun za mu gani kamar iskanci ko wannan mahaukaci saboda haka Allah alƙur'ani yana buga mana misali yadda kafunan suke yadda suka ɗauki aljihunsu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nas yujiba masalun fastaqimu la innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhibaba wa lam yatmawna wa in yaslubu dhibab min sha'an la yastawihu min dhurf at-talib wal matlub Allah yana magana akan ya ku mutane Allah fa na ba ku misali ku saba ba ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya ce an buga muku misali ku ji wannan misali. Su waɗanda suka yi wani wajen Allah fa. Wannan allolin nasu suka yi zuwa wajen Allah. Da ana ganin yanzu kuda ba ana ganin yanka gama ba. Ɗan guda ɗan ɗan ƙarami ko. To wani haɗa. Allah ba ma mutum ya ce a allolin nasu haɗa ba. So da ya san mutum ƙaramin aiki ne babban aiki ne a so ne haɗa shi. To kuda ma kawai Allah ya haɗa su da kuda haɗa guda. ana ganin dan karami haɗa kan haɗa mishi rayuwar sun shi komai shi ke nan Allah ya shi Allah wannan ya ishi shi sun yi sun kasa guda kawai sai na gaji kan jiwa na gaji kan mutum shi kashi dabba kawai karamin dabba sun kasa Allah ba na tsara ta tukara da uban tsarin bulbatu da kuha allolin na da an ko ta gaishe kamar gani su ma ɗan gani su kauke kuma ɗan su kauke tukara za ku haɗo da su ƙasa kuma kuma za ku faɗi ƙasa. To ku rike iska ne kawai, zan daga. Domin lallai waɗanda suka rike wasu a matsayin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ce a cikin suratul Ankabut yana bayan akan yadda allunan su suka wula'anta. Masalin lamina ta kasu min jinkin la ya'uya kamar salin ankabut ta kasu baita. Wa inna awwal salbiti la baitul ankabut la kana ya'lamu. Allah yana misali akan waɗanda suka roƙi wani auliya matsayin iyayen gidansu. Allah ya aika matsalin an kabuta kamar ko an kabuta spider da yake tafiya. Wai ke rasa me zai ɗauka mata makazan shi wasu wannan gidan nashi. Wannan gidan nan nashi ya iska ne su bugar da gidan nan. Iska na zuwa zai zanye shi. Mutum na zuwa ko da ɗan ice ɗaya mutum zai yi yasu gidan nashi. Wai zai yana ganin ya koyi ne. Allah na magana yadda gidan lashi suna kasa. To su ma haka gafuri. Sun dogara ne da abin da bai da amfani. A lokaci ɗaya zai faɗar da su sun wasu faɗi. Daga duk wanda suke ganin wani wai Ubangiji ɗaya bai san kowa a duniya ba. To suna wuka ne. Dan Allah ɗaya da suke ganin lashi duka mutanen duniya da lahira. Domin shi Allah la ta akuzu su mutum wani nan. Bacci ko yi mamaki ba. Magani ba ya samu Allah subhanahu wa ta'ala. amma saɓanin mutum da saɓanin allansu su allansu suna gengedi shi kuma Allah fa ba ya gengedi shi kuma allansu suna bacci shi kuma Allah ba ya bacci to ga a faɗa ai akwai bambanci ma an bayi hannun riga ba wani abin da zai haɗa fuskar wanda annabi Musa alaihi salatu wasalam akwai lokacin da ya tsaya yana tunani ya tuna wancan ya tuna wancan sai ko cikin tunani Allah ya an sami san tunani ya ce ah ya Allah yana bacci kuwa ya ce an gari Allah daga tsaye yanki ne ina tambayar kansa sai Allah bai ba shi amsa ba sai Allah ya aiko wani mala'ika cire mishi hutun kwana uku ba gyangyaɗi ba mace kullum cikin dare kawai ga shi ne ko a zo mutane a zo a ce abubuwa na'am ba gyangyaɗi ba mace Allah bayan ya kwana uku nan ba mace sai Allah mai da mishi da mace aka maida mishi da baki sai Allah ya wani mala'ika zuwa su kwamfutar yace ya kai Musa ka wa'annan kalamin din na baka hadiya kwana uku tana yin zuwa asali ji baka da matsala a tunanin shi har yanzu Allah ya ce mishi bacci ne yana tunanin yanzu mu zai ƙara bacci bane me san Allah ya dawo mishi da bacci na nashi ba daga tuna ya rike wannan kalamin biyan ya zo na can ya tsiyan shi na mishi kai da murna ya ce abu zai bacci ba sun ya fara haka yana kankama ko sai ɗauki wanda buga da wannan cikai sai ya canza cikin fasfashi ba can ya buga wancan a nan ya buga wannan nan a ɗauke ya tashi zona ya tashi zona da kan buci na yanzu kai mun gani da buci ya buga wannan ya fashe ya kwantar da wannan kai mun kwashe shi ma dangace mun gashi aje aka ba shi ya fasa da kai yana tashi ce a yawa ina wannan kana wanda aka ba shi ajiya ya kusa wannan ya durmushi wannan to biyu shi wannan abu kawai sai dai waye gari yana ina lillahi kwana ɗan biyu mutum ne ya ce na ajiya na gaba ka na na ka ta ajiyewa ya ce to dama ni an sa ne ga abin da ka ɗan sa zuciyanka to wa shin Allah yana bacci ya ce to kaga da a ce Allah na bacci kenan to da an samu crash an samu matsala yanzu ma ka da kake bacci ne wannan dole ka zama matsala har wannan ta fashe to da ba ka bacci da ta fashe wanda ba san matsala ba sai sa Allah ya ma baya bacci ba ne na yana da ka ce ai sai da Allah ne yi bacci da wanda da kaza sai kaza to ba ma wacce ba ne gidan yace a to Allah ya tsaka ni gana shi Allah baya bacci amma shi a gare shi ya gaske shi Allah baya bacci ko shi ko ban kai kai amma da haka ya faru sai gane an sai shi ne baya ga su kuma kafirai duk da haka suna ganin cewa ai Allah bai san mutanen duniya ga baki ba saboda ka duk wanda ya dogara da Allah ya san Allah ne Allah shi kai dogara da shi duk mai mutum da ka duk ba su mutu ba ku dan a ƙarshe sai ka samu mafita a wurin Allah subhanahu wataala amma in kai wani ko ka rike gashin gaskiya to sai ka faɗo ka rike ganye ne akan ka rike ne shi a san dole sai ka nuna kwasa wata rana annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya kasance lokacin da ya bawo gidansa yana kun ya je kasuwa ya samu abinci ga iyalansa ya tafi dubu ya shige ya je a sami da abinci ya yawa da kuɗi ya dawo zama ya aiki da matan shi a ta abinci a ƙoshi da yana zuwa ya je garin sha wanda a lokacin garin sha ko nufin auna shi ne shugaban garin wanda kamar fin auna annabi musa shi ma annabi musa akwai fin auna shi ke zuwa lokacin shi shi ma annabi ibrahim akwai fin auna shi lokacin shi wanda fin aunan lokacin annabi ibrahim sunan shi lamarudu min kan'ana to lamarudu shi ne fin aunan lokacin annabi ibrahim kuma lamarudu yana daga cikin wayanda suka mallaki duniya ga wajen yara domin mutane waɗanda suka mallaki duniya mutane mutane musamman za mu ji da kyau biyu musulmai biyu kafirai na farko daga cikin musulmai waɗanda suka mallaki duniya waye annabi suleiman na biyu shi zulƙarnai musulmai kenan ka biyu a kafirai kuma wannan lambu yana da ciki sannan bayan shi sai buta da san wanda ya wuce ka'aba ba shi yana zai shi ƙato ina zai shi mulkin duniya. To wannan da muhulin wanda suna da cikin wanda suka mallaki duniya ya kasance mulki ba wani a saman shi. Wancan gaza shi ke basu abinci wancan gaza in ya gaya wa wani sun mutu ba. To dan hanyar zuwa gun zai iya toshe ta sai sun mashi sun mishi abin da bai dace ba ya toshe hanyar zuwa gun sai dai mata hanyar tunan da ba dai garin su ba. Haka yake zai shi da mulki. Ko ya shi ɗan ya zo mishi mutu wahayi ya ce, kai fa, babban mutum ne fa. In abin da za ka yi shi ne, kai ka ce kai Allah ne, kowa ya bauta maka. ce a kuma haka ne ba a kuwa na kafa na ita ma da lakon na gode maka ka yi mutum san shi da shi dan bane dan ya tafi abun sa ko mutum nan yace ya saka zama a mutanen sham duk aka kawo san ni zai ce ki duni ne Allah ka ce eh ki ne Allah da kaki da kasori da kakkaso shi ya an maka da kauki da dole ki kaso shi dole ki kaso shi in sai a zuciyar ka kabi shi amma a bayyana dole ki fara kana kashi duk kuma aka gani magana mummuna da kamata a kan shi ka bayyana a shi ƙarfi da yaji haka kowa yana mana wasu suka nuna ina sai dai yi abin da zai sai a kan ya gano wata hanya duk abincin sham baka isa ka samu abinci ba sai a gidansa ya tattara duka abincin ya ci sai a gidansa haka zai sa a tsakiya ga fadawan shi a gefe haka za ka kawo kuɗi a ba fadawan shi a auna maka abinci a baka ka tafi kuma sai ka imani da shi za a baka ka tafi ko kuma haka an kakkace ni ba zai imanta kai azan zo ta kasuwa wata kasuwa duka abincin da gurin shi haka zo ta rana annabi ibrahim gurin sha da gugunan shi nan da muka biya zo neman abinci mu ne ka kasuwa ya zama mutane ya goyi ya tsaye shi ai yanzu abinci sai an je gurin soki ya ce madalla da kuɗaɗen ya jago yana zuwa ya ce an zuwa mishi ga kuɗi sai na gudu ya ce to sai an yi mani imani da kai a'a zama ba ka taɓa wani kuwa ba zan taɓa wani ya ce ba ka taɓa wani ko in ke imani ka ci dini Allah hali na ibar mai gaskiya a wani wannan ba ki ko faɗa za ka yi ya ce a kai da wani da ka kan ce zan ce kai ne zan ce kai ne Allah zai to sai dai ka je ka zuma ka san baka san komai za ka wa iyalanka ba ai haka ne wani shi zan yi yi wa annabi bayan mutuwa na ɗauki dole sai ya dawo ya yi imani da shi wani nan wani ya iya uwa shin da yana ganin shi ta Allah da ya wani da to shi kenan duk da yana da yunwa a haji na fi yunwa ya haƙura bugula na gashi mura su kan zake shi idan an yi yana tafiya sai kafin ya isa gida ya dakata ya ci kai ni ina dawowa gida bugula yara ana koyi ya oyi kala a bugula ba komai fashawo ya zai ya ce abin da zai shi ne ya kwance wannan buhunan nasa ya ci da ƙasa don su ga kai a ce ya kawo abinci in kuma ba hankalin da kwanta sai musu bayanin rikon amma su gani da mu fashan a kan matsala ba su ji daɗi ba sai ya ci da ƙasa ya ci da ɗaya tila ya tila duka sai dai suka bunan nan ya sa a saman zake shi ina zuwa gida ana ci da iya har da soke mishi har da soke mishi yawwa yawwa in gama sokewa ba san ƙasa aka tila a ciki ba matar shi sai sauri ta shigo da shi a yan shi aka taimaka aka shigo da shi aka kulle gida matar shi taro za a kulle alaka ban ba ce a yanzu ba nan ba shi yana tsoron ka a bude tun da wani ya ce a ta zo na kai ana dire shi a zai shi za a buɗe a yan shi aka fara magana ya ya suka yi wacce matan kuma tana dai tana dire shi za a buɗe ya yi ƙairan har yanzu kun shi ne kun a har yanzu ta ƙi bacci ko ya zuya dai sai shi wa irin shi fara mishi ƙaiƙayi yana jin bacci a sai ta kuma wajen sa abu ko ƙara an kwanci ba wa kukan sa ko matsala yanzu in ya kwanta ta kuje ba za ta da ƙasa mutum shi za ta shirya ya za'a sai yawan sa kawai ya fara bacci wata ɗauko ƙa ta buɗe wannan sai ga ta taga alkama a ciki. Su shi wannan irin alkama ne, ta ga irin sababbin nan ne, ba da illa shuka su ba. Su kuma sha Allah, ta ciro, ta iba, ta sallah, ta sallah gari, ta waina da shi. Kawai annabi uba ba ta shi na bi kanna. Yana ganin kila ba kuɗin guba, kawai sai ta kamshi yake, na kamshi yake zuwa. sai ce ai wannan alkaman da ka cire wanda ka cika taɓa ni kuma na jin na taɓa ya ce a to kawo ci ya kace ya ce kawo a ci ya ce ai suka ci sai tana ganin kokarin shi sai annabi kuma ya ce masa amma ta zo na abu su ce a ya ba ta labarin duk abin da ya faru ya ce ya haɗu da gudu ya ce bari kuwa ta abin da ya kuma da shi yace ni kuma sai na ce a'a to a hanya sai na ga kan in so ku sa rai da hakan sai na tilo wannan ga ƙasa mun kuma cikin ikon Allah sai Allah ya tura shi kuma alkama ina duk ba wa mun kuma kawai sai ku a cikin ku da ƙasa akwai ya aje ɗaki ana mutuwa sai a ga an kawo shi kenan an gama kaga shi nan da mugudi ya yana danya ubantar da Allah ya hana ta abuci to ga Allah ya bashi abuci ta sauki tun zamani shi ya rabuwa ga Allah to kai ka je kai da ka dogara da kanka tun daga nan ma sai kace to dole akwai wani fadaɗin ka ne babu wannan kuma shi ne Allah to wannan fadaɗin naka tun daga nan ake kiran Allah Ibrahim da hannun ba fadaɗin Allah na zama da kuɗi na Ibrahim gida shekara su girman zinari yake sa makari yake zata makari duk wala na shi kuma rabiya to da ka zinari zata makari yake zinari suke shi wani kuɗi ga shanaye ga dabbobi iya dabbobi wata rana mala'iku suka ce kai Allah fa Allah ya bayan fa ka ba ni da yawa sai wace kawai maka ba Allah wani zinari yake sa makari in ban da albalanci Allah ne fa iya kaucewa Allah ne a sai ku tafi zai bashi ku gaji zai kauce suka ce da gudunwa sai suka san ko a sufan mutum Allah ya koyi mala'ika su kuma shi a sufan mutum ya tambaye shi shi aka Ibrahim wanda an cika kuɗi ne ya bashi amma Allah ya bashi wanda ya bashi ce to amma kun shin albazaranci ne ya sa kake sa makare zinare koyi yana so ya ji an faɗa mishi sa wanda zai ce ɗan wannan ce ya kauce dan ne Ibrahim ce eh ina sa wa kalin zinare ne saboda zinare bai da amfani na ƙarfafin abu abun duniya ba mutane kuma su ci ba karin nika da kuma su abuwa duniya wani ya kan nake wai wani ya kama shi ya gwani shi da suke dandan alwalanci ne shi kuma abin da ya wanda zinare ba su da amfani bai ɗauke ka wajen wani kuɗi ba Allah ne ku a gaban shi yanzu to ai shan nan da kake da su ai kuma duniya ne sannan wani zan ka ce la ilaha illallah shi ce la ilaha illallah yace na baka rabi yace kaga tuwa an baka dika yace yace ya ba shi dika yace kaga tuwa an baka kai na azan bawon ka alaikan ne yace to tuni na kai sai da ke da alaikan ne yace to don wannan ba zai cewa da abu shi sai da mutum ni kuma alaikan kare su ma wala da kuɗi wannan iba wannan yanayi da shi ba sai dai ni ba a nan duniya nake wa wani wannan gire da shi an ba da sha'awa ba komai a cikin Allah ne kawai wani amma na san ko da gidin zuciya ne ko Allah ne a gabanka wani zan Allah ne a gabanka shi kai ba aika ne ta ba a gusa lai Ibrahim mutane aka tare ana mamaki mutane suna gaskiya wannan mutumin ba kurkuɗi ya dinga daga nan ya ce mutane su shi ba ya yi sarka nan kuma ba zuciya rawa da shi ba ya mara kenan yanzu tun da wanda ya ba mawa baya nan sai ga mutane ki ya ba su girma da tsako wanda daga wannan dukiyar nashi yasa aka wa masallacin kudus hidima zama an yi masjidul kudus rufi da wannan dukiyar nasa masjidul aqsa kasar nisa su domin dukiyar nasa tun da shi ya yi raka da shi ya yi kuma da aikin ya samu kai samu mutane ne ya bada ya bada kenan ina ne zama to wannan abun ya gana cewa wannan mala'ikan za ka Allah da abu shi kaga me ne ba da Allah sai Allah ya ba shi bincin wannan abun da dalili yana ganin a mishi alfarin shi duk wanda ya ce Allah ne ubangiji sa kuma ya tokar da Allah shikenan man yataki Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah وحسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قد قال الله kullum ya ne baka samu ba kanka ji kuma kana wuka wanda Allah sai ka je ka jima ba ko ya kace za ku Allah za ka je ka jima ba nan a lokacin sai na Umar an kin wannan mutanen sai da Allah ya kuma take Allah da Allah mu hada yanzu kuma sai ya tafi ka ji to Allah yake kawo aure ba zai yi tsinewa ba Allah ka kawo ko da zuwa masallaci yana muka ce wani a son ba dubu dala shi kuma musulunci ka wuka Allah ka je ka nema kuma dai wuka Allah kuma ya ce wani nema ba ka wuka Allah sai je nema an biya sai Allah ya bada don sai na umar duk wanda zai a masallaci ce me kake yi ya ce wa ai yawon Allah ne kawo arziki to duk sai shi ne ya ce yanzu kai addu'a sai ka ji kalma saboda ka ga nan annabi Ibrahim da ya dogara da Allah subhanahu wataala ce Allah ya ba shi arziki mai yawa wanda shi kanshi bai san ya aka yi samu da ba saboda wannan aya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gani da ita manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan aya bai tsaya ya yi tafakkuri ba bai tsaya ya zo wani abu ko ya karanta ibn Umar din nan Allah ya kace wani mutum ka karanta wannan ayar ba ka ji wani abu ba ka canka abin da ake so ka karanta wannan ayar ka ƙara gane ikon Allah ka haka ne ba ƙara nazari a kan Allah ba ko ka ce ko ka wuce ba a ka yi nazari a kan Allah duk wanda komai ba ba Allah ya ce kai cansa wanda ka wannan fa bayani ne kawai akan yadda Allah ya fi sama da ƙasa da safa wani dare da rana da kuma jirgi da Allah ya soya wannan shi ana tafiya nan ku akan kai ba ma akan halittun da Allah ya kama kide ba ba domin ai ba mutane ne ko halittar Allah ba kan abu wanda shi ne tare shi ko yana ai da mutane ko wala ko halittar Allah a'a sun kan su mala'iku kan su akwai halittar Allah ba mala'iku bane ko sun san a duniya ba wanda mala'iku kafin an sa su yayin mala'iku manzon Allah ya fara halitta a duniya halittar Allah wanda su su manzon da Allah ya karwa su ne ko ko halittar Allah subhanahu wa ta'ala to ba su jira su kasance mutane su masu saban Allah duk wani abin sabo da kaga Allah ya auna lokacin ke wani zan su tattake shi sun zama wasu kuma masu saban Allah sai bayan haka sai Allah ya ji kuma mala'i kawai ke ne yanzu da za a tambaye ka me farkon abin da Allah ya fitta a halittunsa wani yana daga su sai mala'i da mala'i ba sai annabi Adam aka fara jin su mutane wannan wanda su ne wanda shi Allah cikin su wanda al-Musan shi an fa a wannan lokacin shi ne mai hankali hankali cikin su shi ne musu waɗanda su da lokacin sun samu Allah ya shi kuma da san a lokacin shi ke musu wa'azi ana mai shi shi ne malamin su har ke san yanzu malamin ma mala'iku amma yanzu shi zan kuma ina ba wannan magana ina ma bari zan fi shi hankali yanzu to yanzu za ga ya tabi Allah ya lafiya su wannan kwanin zaɗin su Allah ya fara a cikin halittu sannan sai Allah su wannan sallah ya mutum mala'iku ya halittu mutane wannan wannan duniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin ta to ba ita kadai muke duniya ba akwai duniyoyi daban-daban da Allah subhanahu wa ta'ala amma mu wanda muke cikin ita muka sani da kuma abubuwan da yake ciki domin akwai wanda zaka ji zaka ga wasu halitta ne daban wanda baka taɓa ganin su ba sai yanzu an gano cewa akwai halittar da yanzu ne fuskar su na mutum amma za ka ga suna da kishi kamar su da kuni kuma wani rayuwarsu a cikin wani ke yi ba za ka zama tsayin da mutum yake fitowa to su wani zai ce tuba nawa ke masu gane kuma sai yanzu ake gano wa yanzu kuma tun shekaru Allah ya ba a gane mutum yanzu wanda wannan duniya da muke kai duk girman da mutum yana nan ka a duniya a kwanci fa Amerika China Chadi Najeriya ne duk girman duniya nan fa a saman kifi Allah ya ɗaura ta kifi amma kai ma tun da ka za ka san kifi ba ɗorin kifi ba ne da sunan kifin sun mu duk kifin da ya zama duk su wannan kifin sun to kato ne kifin ko ba tsaron ba wani shi wannan katon kifin shi ma din a saman duniya ka ɗaura shi to a ce maka kifin da ya rike duniya Allah ya ɗaura shi a kan wani dutse kai ma ka so da kifin ba kan dutse ba shi ma kan shi ma kan dutsen a saman iska Allah ya ajiye shi domin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya halitta a duniya ko shi washe mu ɗauwa ko'ina ba ƙasa ba kurkurwa sannan sai wannan bayan ya yi yawa sai wani hayaƙi ya sama hayaƙin nan da ya sama su Allah ya tattara da shi sai ya tsaga shi ya zama sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har ta bakwai ƙasa ta ɗaya ƙasa har ta bakwai garin sannan ne sai ƙasa ya zama a sama ruwa. Ita in ka ƙasa mai zaka ɗaya wannan saboda dama asalin ruwa ne da aka sa ƙasa a sama to in ka haka za ka ci ruwa a ƙasa ruwa da kwakwalwa ka sha kawai haka nan ne a'a saboda ruwa ne asalin farkon duniya sai aka ɗaura ƙasa a sama to kafin nan kuma kafin shi kai shi a ɗaura ruwan shi ma kai shi ruwan a saman kitso ne yake tunda Allah ya halitta iska sai ya ɗau wannan ƙatin dutsen a saman iska kaga a tsakiya yake ba shi sama ba shi ƙasa sai Allah ya halitta wannan hutun wannan kifin Allah ya ɗaura shi a saman dutsen sannan sai Allah ya halitta ruwa wannan ya rufe wannan kifin kifin a ruwa yake rayuwa mutum da nan ne sai Allah kuma ana wata kuma sai ɗaura duniya a saman dutsen tun daga nan kifin ne ya gane kan hakan shi mana da girma shi wanda inda Allah ya ɗaura duniya a kan kifin nan shi ɗin kuma bayan Allah ya la'ance shi dan sai mu ji daɗi ba lokacin Allah ya saukar da annabi Adamu kan ƙasa da shi da matan shi. Allah ya ce zan ku sauka ƙasa wallahi ku ba da ku ba da ƙasa. Allah ya zara tsara ce ku sauko ƙasa ku shashi ku da shashi da ɗau shashi. Haka suka sauko ƙasa tun daga nan idan ce a an bi wata an zo nan sai ya samu wannan kifin ya ce wata shi ne kin kuna wai yanzu a ƙasar nan ke duniya na kanki ana kashi ana fitsari ana wancan ana wancan kuma kika da ni ne ke wajen tsayawa suna zira ta ta ɗan wani abu sai ya gaba da ce mishi kuma ba ya ce kuma bayan ana kashi ana zuta a kanki wai kuma Allah ya saukar da wani Adam shi Adamu nan ai kacce so shi mai mai shi ne sanjiyar da ma sa zama ruwan cinna sai ta zai tausayi shi ɗan da ta san me yanzu abin da zaki shi ne cikin kisa ki kakkaɓe shi da kashin shi duka sai a magani ba ta yi yunkurin motsawa ta kakkaɓe ƙasa a kan kanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya kuru ɓawo ya shirya hannunta ta da jiwa mata kwakwalwa. Mun ta ji ta haka ta ji ta ta ji ta haka ta na ba tana zuga ya fito da tana tsuru ta tsaya ko ta fyato shi. Tana fyato shi da ɗan ƙaramin dabba ga wanda a cikin ko wannan abin da yake ta damuna ta ji ta tana ga yana kira ko ta damu ko shi su ɗaya ta amma yana mai ta kwakwalwa. sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa to wanda sanin cewa wannan kifi da Allah subhanahu wannan dabbar Allah ya ta mu shi ne misalin ta duk lokacin da ta yi yunkurin motsawa da kan yi akwai kyau da ta ba ta abinci shi ma ba ya wuce ka ko shi kuwa irin kuwa auki tana yunkurin motsawa ne a karkan shi na zan kuɗe shi ne kamar kullum ya zama cikin hannun ta ne ko na ka ta yi ba shi ba wani motsa ran ne cikin mutane da kuma shiga wani kwakwalwa wannan karamin tukun ko Allah ya rita sai dindin wannan girman kan naka Allah ya soke mata shi domin duk ko abin da yake girman kai a cikin Allah ya sanar da maganin sa dan akwai lokacin da Allah ya wani kwado katon kwado girma malam waɗannan yana cewa kawai kai ni a duniya ba abin da kai girma da Allah subhanahu wa ta'ala duk mun kana na Allah so kan da shi sai Allah ya da tun kifi kifin nan zuwa da ya ke shi ke a kifin nan ta ce to ga wanda ke da shi kwado ne ya kuma jin wato ni ga na haɗe shi sai a kashi ɗari a abincin zan ce ƙoshi wannan shine kashi ɗaya tana jira ihun su ihun su ba za ɗari ta ƙoshi a rana yin wannan ta ci da tana cewa kawai ni kawo bani tana ganin ta bubaci sai wanda ke sai ruwa sai ta mata ka to ke duk wannan bala'i da ke daga ke hakwa duk a ciki na kuke na ga dan wani an bayyana duka rufe ku sai wanda ya fara jin girman kai na kuma komai girman a duniya ni kifi na kai na kifin nan da yake ji da girman kwaɗan da take jin zafi da girman shi ma a waya ke waya fara jin girman kai girman kai Allah ya koli mala'ika shi mala'ikan nan to za a mishi aski ne sai dai sauko duniya sai wannan wan sai ya kamfaci wannan wan kamfata ɗaya isa a kan shi ɓangare ɗaya ya samu na ɓangare bai samu ba yana tunanin yadda ma zai sa su na kamfata wannan ya ciki na nan shi duk girman nan nashi duk girman kifin duk girman kwaɗa ya zan a gefe ɗaya na kan na gashi mala'ikan ne to ina ga su wannan kan duk girman kan na da sai Allah ya sauka mana girman kan. Jibin mala'ika, to Allah na gode maka, sai bai ji maka ba. kaga shi ma da yayi yanzu Allah ya ko wanda ya bi shi shi ma da wanda yayi Allah duk wannan jin maka kake Allah ya fitar da maka da shi kaga to wannan ki bi duk jin maka da shi dan ya sa mata Allah ya ko wannan an karamin kwaran yasa ko ki sai da sallama da ga haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halittu daban-daban wala ya halittu bi rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rinjinar ubangiji sai shi kadai wataƙila kai kana ganin agogon kifaye ne na jin za ka je ƙasan ruwa ƙasan da ke su wataƙila za ka haka ko su ne masu rayuwa a ciki halitta kala-kala Allah ne Nuwa ita ce ya gano adadin mala'iku hamu kan mutum ya shafa da mala'ika a zara'ilu sai a zara'ilu sun yi kawai mala'iku ko a zara'ilu na sun fi ɗari sun fi dubu sun fi miliyan ba su da adadi mun manta Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya yi Isra'i da Mi'raj da kan Isra kuma ya ce Mi'raj haka ne Mi'raj yake wannan wannan Mi'raj shi ma kake sama da ƙasa yadda muke jin wani jinta saboda haka lokacin da mun Allah Isra'i da Mi'raj a sama da ya je Baitul baitul ma'mur manzo Allah ya baitul ma'mur wanda baitul ma'mur shi ne a matsayin ka'aba na mala'iku nan da mu ka'aba take matsayin ka'aba kuma baitul ma'mur yana haka yake a wurin mala'iku wanda kuma inda ka'aba take da inda baitul ma'mur yake guri ɗaya ne straight da a ce mutum daga baitul ma'mur zai iya sakuwa da zai sako ne a ka'aba da a ce mutum daga ka'aba zai sama turare ne baitul ma'mur suna guri ɗaya suke ka'aban mala'iku a ka'aban mutane a ƙasar duniya manzon Allah ya na gun mala'iku dubu saba'in ke ɗawa shi a rana idan wa'annan suke suko ce sun gama har abada ba za su ƙararrawa ba sai wasu dubu saba'in nan domin ko dubu saba'in su uka ta zaro ne ba ba a ƙara yana ƙara dubu saba'in dubu saba'in su dubu saba'in dubu saba'in ko ba rana ɗaya ba kullum wannan shi wannan kuma su ba ba za su ƙararrawa ba suka ce an iya su ne Allah ke ƙara kawai sun wuce kenan wannan nan kuke gani to ya mutum ya ce ya gano ɗauki halittar Allah ko Allah halitta yake ko halitta yake wai wai kafirai wai Allah duk da yake wannan wai shi ne suke ganin wai bai cancanta ya wani wani zuwa iya da ba duk wannan abu Allah da ya so mai wannan halittu ya halice ku mu gana cewa ai wane ne Allah ku isa daga cikin abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta mu wanda shi kan shi shine yadda ka ɗauko wani matsayin Allah. Saboda yanzu ko misali yanzu mahaifiyarka ta gama shan wahalar ɗaukar cikinka. Duk wahalar da ake ɗauka duk wata shida cikinka. Bayan a ƙarshe ka fito duniya. Ta yi maka abin da kake so ta baka mama. Ta ci abinci ta maka wannan ta wanke maka kashi ta gama maka komai. Wai sai da ka ji mako shi ka ce ai ke ba ke ce mama na mun su ci mama na. Kana kuma kana. ta kan wannan wayan sun kasu warke to ya za ta ji kaga duk abin da ta wanda ta ce na ai da kawai da shi ma Allah ya gama halittar ka wai ga lokaci to ai wani ne Allah na lafiya ne kaga duk cewa yana cikin manyan manyan zabai mutum ya haɗa wani zaɓen Allah ya wannan ba shi ne kafin da suke ka samu zabi wasu yau shi Allah samu tsuntsun su yau shi Allah ne komai masu Allah suke za ka ga ce abin da bai da muhimmanci da jiwa a da zai kuma ba ne ne ba hankali sun fita ka a wannan aya kuma an kuma mutawa mun cewa wata Allah sun bada ita min Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wata tsibirin zilani wata haɓe sakar Allah ya sanya sauwaƙe mana gigije na zubar da ruwa wanda muka cewa gigije akwai wanda yake zuwa da kuwa akwai wanda yake zuwa kuma da alkhairi ga jirginan da yake zuwa da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane shi duk in jirgi ya samu kuma jirgi da kuma yake zuwa tunda azaba ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wataala duk lokacin da jirgi ya samu ko sallah yake amma in sallar nafila ne in jirgi ya samu yana addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma Allah mu roƙe ka inda zai bin Aisha ta goce cewa maza Allah na cewa ya ubangiji muna roƙonka in wannan jikin ya zama na sharri ne Allah ka tsare mu da sharrin da aka aiko shi a اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به اللهم يا الله إنا نعوذ بك منا neman tsarinka min sharri ma ursila bihi daga sharrin abin da aka aiko wannan gigizan da shi to in gigizan an aiko shi da sharri ne to Allah zai tsare mu da shi kaga in ma da sharri ne to mu zai Allah zai tsare mu tunda za mu tuna wannan ne da Allah ya tsare mu daga sharrin da aka aiko wannan gigizan da shi aka manzo Allah ya tsare mu kuma da kasance yake aikatawa duk lokacin da gigizan ta idan kuma aka yi ruwan saliman ba tare da komai ba an gane ruwa sai mu zana sallah ne sai mu ce Allahumma sayyiban nafi'a to uku ko su saboda ga zai duk lokacin da mutum ya zara jijiya ta sai ya ce Allahumma inna nas'aluka min sharri ma usili in kuma an gama ruwa sai ya ce Allahumma sayyiban nafi'a su uku ko su idan ko ba ruwa ba manzon Allah ya kai ga cewa alhamdulillahi ala nafi shikenan mun ayi hamdu in ba yi ma alhamdulillah ne ba ga saka ce in ba baka ci ba ku gode ba to Allah dole ko a yau dole ki ake amma ka rasuwa ne amma da rasuwa dole ku yi Allah ke kuma yanda sami cewa alhamdulillah yanzu yi kuma da alama ku yi suwa shi ne ko Allah Allah ne ko wanda ake gode mishi a zuki abin da ba ka da shi Allah ya maka dole ka gode ba ka ce ba ku gode ba wanda ta zo sai bana zuwa ka Allah Allah maka za ko ko da kila Allah haka gaba maka yanzu kila za ka gode da kyau in Allah ya maka wannan sai ka gode mishi to da kila sai ya duk wannan ya kalba ban naka ka tuma da jin daɗin shi amma wai ka ce kai wallahi Allah ya maka za mu je to Allah gode mu a kowane in ma ba a yi wannan manzo Allah ya ce alhamdulillah ala zalika in an yi alhamdulillah ala zalika daga da gode mu Allah ake yi To Allah subhanahu wa ta'ala faɗa mana cewa la ayatin liqawmin yaqilun cewa duka wa'annan fa halittar sama da ƙasa da me da me duka ayoyi ne liqawmin yaqiluna ga mutane masu hankali don masu hankali don in dai marasa hankali ne ba za su ubunta ba wanda kai ba ma wannan ayan kaɗai ba alƙur'ani gabaki ɗaya na masu hankali mai hankali mara hankali bai taɓa karanta alƙur'ani da ta komai ba zai ji kamar wani yare ake ma sai da ake cewa sai ya kara alƙur'ani to duk za ka ji wasu abin da Allah ya kowa da ayati da komai ya tsira afala ya tsiru afala su tsiru shin ba za su gani ba shin ba za ku hankata ba wannan bari masu hankali ne to kan mara hankali da karanta alƙur'ani da in ba ma ba zai fahimci komai ke ciki ba ka jira masu hankali mushi bayani zai bu gwanda-gwanda saboda haka alƙur'ani na wasan kalbi bisa wannan siffofi ko in ce wannan halitta da Allah subhanahu wataala ya na sama da na ƙasa da sabawan dare da rana ba wanda zai fahimce shi sai ma hankali domin hankali ne zai gane haka domin ko da Allah ya saukata wannan aya na yanda bi kalbi samawati wal ard nan me Allah ai ya saukata shi ne dan ya zama hujja ga kafiran da suka ce bishi da ubangiji ɗaya bane amma ai duk da hakan wasu bishi dabba wani ba wani abu da ba akwai wanda ya bada Allah ya ba wasan ya sa sai ba su mai da sun ɗauki Allah ne kamar abu wulaƙantar ba don su sun ɗauki Allah ne kamar allolinsu wanda kun addinan da in ka duba ka ga yadda suke ɗaukar Allah sai ka ce wa'annan mahaifata su sun yarda da akwai Allah kwana ɗaya sun yarda da akwai wasu alloli amma akwai babban suka ce shi Allah babban to shi yana kasa kuma kashi biyu ne ko in ce kashi uku da safi lokacin yana ciyar da bayansa ne da rana kuma zai tsaya ne yi nazari a kan hukunce-hukuncen shari'a zai ɗauko littattafan shi wai Allah ne zai ɗauko littattafan shi na bincike a kan hukuncin shari'a wai wanda ya sauka da shari'a wai ya yana bincike kuma a kan wani hukunci zai sauka suka ce da yadda kuma irin jamman nan wai Allah babba zai sauko ya dinga wasa da shugaban kifaye food kenan ana wasa suna wasa Allah ya zuwa ya fito shi ma wannan aika wasa sai kuma da dare ya ya je sama ya kwanta a wuri sai kuma da safe kaga yadda suka Allah ka kaso ne mutum har da wasa da shugaban kifaye ya tsaya yi bincike akan hukuncin da zai kusan mutane sannan sai saka musu da hukunce kusan sannan zai tunanin wa'anne ne zai azurta da wanda ba zai azurta ba ya ce to wane zan azurta shi dan gidan wane ne wannan ba zan azurta shi ba wannan ba zan azurta shi ba abinda Allah zai da safe kenan kaga kuma da Allah kuma mutum har mutum ke wannan mutum ne zai tsaya nazarin me zai mutum ne zai tsaya nazarin me zai ci mutum ne zai tsaya ta an yanzu yana lokacin wasa to shi wa Allah ba Allah da baya bacci za ki ji shi ne wani suke so yana lokacin wasa to to ina wannan ina hankali a wannan har sun ɗauka Allah ne kamar wani abu jinsu sai abin da suka dama suke cewa Allah subhanahu wataala to da Allah subhanahu wataala yayi magana akan iska da Allah yace yanda Allah subhanahu wataala ya sauwaƙe mana iska wata siri shiriya to wannan riya din ita ce karamar iska domin akwai hawa hawa ita ce babban iska riya kuma ita ce karama domin yanzu a nan ɗakin yanzu alal misali wanda kowa zai buga ni na an ɗakin mutum akwai wanda ya zufa babu akwai wanda ya kifi yana jin zafi babu saboda mutane akwai rai a cikin na ɗakin amma babu hawa da a ce akwai hawa da nan zai dinga buɗewa da iska na yanki to hawa ita ce ke sa jikin mutum ya ta motsa yanzu mutum yana mashin ya gan shi sai yana wulwulawa sai ya ga lissafi yana faffalewa yana haka haka me wannan hawa shi ne wanda in mutum ya fito zai ji ta ka ji na rufe maka ido da tina zuwa amma rai ita ba a samu ta waje a cikin ɗaki ake samu ta za ka ga yanzu kawo kofa buɗe iska dai ba ta tana ɗage maka littafi ba amma za ka ji kai ba lafi take ji ba ga dai kanan normal ita ce rai ita ce wanda take cikin ɗakuna to rai ita ce wanda Allah yake aiki yake tasrifin ta ta juya hawa mutum zai ce ai rihi ba ta kai ƙarfin hawa ba amma rihi ta fi hawa ƙarfi hawa da take iya buge wani abu ya faɗi iska ta zo mai kyau za ta iya bugar da wani abu ya faɗi to da a ce za ta iya hauka iska in za ta hauka ta iya fitin daga gida to da rihi iskar da suke cikin ɗaki ita za ta tafi fita rage mata ƙarfi sai ta wuce sauki a wani su yi to riya ke to riya Allah yake aiki da shi yake yake rike ƙarfin hawa da shi zai kaza ya kaza ya juya ta nan tori da ce take juya guguwa za a ganta ta buga nan ta ɗauko fefa ta sallah nan guguwa zai yi iskar da ke ɗaya ita take wato wadanta jiya da ta rama ita juya ta nan ta kai ta can ta je ta nan ai wannan abin da Allah ya kinsu kenan da wata suke kiriya wasu kuma suka ce a ai da Allah ya ce wai tasiri kiriya din nan Allah yana magana ne akan yadda Allah ya shi juya iska ta zama sama kamar yadda muka ji cewa akwai iskan sama ita kuma na alkhairi ce dama iskan sama wanda ita kuma iskan sama annabi suka ce duk iskan da kaga ta taso daga Ka'aba kuma ta yi al ban san bayan da zan yi wanda kowa zai gani ba alal misali nan ne Ka'aba to iskan da ta tashi daga Ka'aba sai ta alƙibla yanzu za ta yi kawo ci gaba daga alƙibla sai ta gabas nan da inda take ba ta yi baya ba ta yi gaba a wuta to wannan ita ce sama iskan da kuma ta fara daga yamma ta gabas ita ce dabuwa kaga daga yamma ana musan neman ta ina zan fara ta bada baya har ta isa ka'aba shi sa ake cin mata dabuwa mutu iskan da ta fara daga yamma ta je hagu ana ce mata rihul ya sa duk iskan da ta fara daga hagu ta je yamma ta je dama ana kiranta da rihul shimal iska ta hagu don iska tana farawa ta nan tana haka sai ka zama ta yuge yuge ya sa kuma daga hagu ka iska tana haka yake ta mata yuge shi ma wanda wasu malaman suka ce ai da Allah ya ce wata tsirifin ya ai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi shi ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kankata fusul na shekara fasali fasali na shekara to ai shi ne wanda Kristi ya haɗa tunda ai duk fasalin shekara ai duk iska ne a ce wannan lokacin kaza lokacin zafi zai dinga zuwa lokacin za a ji sanyi lokacin iska za ta zo da zafi da kaza a ji iska ne ko take cancanza to da fusudin sana zuwa na fasali na shekara ai kuɗi ne akwai bazara akwai damuna akwai kaka akwai lokacin sanyi kuma duk mun lura me iska ce wannan iskar ta da sanyi zuciyar abubuwa wannan ta da sanyi da kuma tamukin abubuwa haka duk lokacin madara lokacin gabe mana a lokacin aka fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sahabu ga biyu awwal lokacin rabe ta ce lokacin madara kuma lokacin madara malamai suka ce a lokacin to akwai harara akwai zafi iska na zuwa da zafi amma kuma shukoki na yankin za ga shukoki za ga su shara-shara kallon su za ka su koma kuma da kyau da kyau za ka taɓa shuka ka ji daɗin ci lokacin madara ta bushewa amma kuma akwai zafin kasa kaga ya kamata a ce zafin iskar ya bushe da shuka amma ba shi ke bushe da shi ba zai sa da shuka ne ma da laushi laushin ta daɗi daɗin taɓa lokacin madara kenan kuma ya saba da lokacin damuna da kuma lokacin sai suna nan lokacin damuna ya saba ma bazara da dabiyoyi kwara ɗaya shi damuna shi abin da akwai shi ne harara da kuma yanayi shi ga zafi ne akwai bushe da har a lokacin akwai matsala za ka fi dabino lokacin ya bushe kuma a jikinka kullum kana haka da zafi har lokacin damuna kenan lokacin madara kuma zafi amma in zaka da biyu zaka ci shi taushi taushi har akwai bambanci idan mun zo kuma za mu ji ya kaka yake kuma yanda san yake za mu ji cewa wannan shi ne da ilin da yasa wasu malamai suka ce to ai shi ne wani sirriya wannan za mu dakata za mu ji ko gobe za mu ci gaba da ga inda muka tsaya na kuma kowa da bukatunsa na zahiri kamar yadda ya zama kowa bukatunsa na farko da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗalibai na kuma da aka sa su suna ma Allah subhanahu wataala ka sa a tawar shi mun iya shi lafiya alfan mu da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan asaba wa ba idan da shi ta kokkan shi ne ma shi hawo kunya da rashin zuwa mai Allah sallallahu alaihi wasallam mu ta tsaye har mu da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mun roƙa Allah kauma an uwa musulmai ɗalibai da da fahimta addinin Allah subhanahu wa ta'ala a kan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ga kula shi sai usubu shi kan kula da lafiya haka kan mai shi da sai da amina kun ka kana shi kan kasa da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلب ولقاء لما سبقنا صراطك العزيز إلى صراطك المستقيم وعلى وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين